إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar juma'a 25 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 21 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na goma sha biyu cikin jirgin darussa da muke musu take da ladabi da biyayya waɗanda muke gabatar da su daga wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani da Usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya wacce ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa kamar yadda muka saba wannan darasi muna yin shi ne daga littafai guda uku mabambanta na farko shine Kitabul Adab wallafar al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar ibnu abi shayba wanda ya rasu a shekara ta 235 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zamu tashi kai tsaye inda malai yake cewa babu ma yunha anhu rajul an yasubba babun da ke bayani akan ababan da aka hana mutum ya tsine musu albarka malam abubakar yace haddathana ali ibn hashim an ibn abi layla an isa an abdurrahman ibn abi layla qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الريح فإنها تبعث عذابا على أقوام ورحمة على آخر وانا حديثي الإمام وبكر بن أبي شيبة يا كوش تهان مال منسى علي دم هاشم wato Ali dan Hashim mutane ne guda biyu akwai Ali ibn Hashim ibn al-Barid wanda mutumin kasar Kufa ne ɗaya daga cikin malamai ne ɗan Shi'a ya rasu a shekara ta 181 hukuma ali ibn hashim ibn marzuq al-hashim wancan na farkon za a ga shi ne tabbakan malaman ibn abi shayba yana ma da hadisi a cikin muslim da as-sunan al-arba abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah a shike riwaya daga ibn abi layla abdurrahman ibn abi layla isa zuwa ga abdurrahman ibn abi layla wannan isnadi ne mursali kamar da ake gani domin ibn abi layla tabi'i ne ba sahabi bane yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbul layla kar ku dinga zagin dare wala nahara kar ku zagi wuni wala shamsa wala qamara sannan an hana ku zagin rana ko wata wala rih an hana ku zagin iska fa innaha tub'af azaban ala aqwamin saboda iska ana aiko ta zama azaba ga wasu mutane kamar da Allah ba da labari falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtirina Allah ya ce bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha azabun alim yudammiru kull shay'in bi amri rabbih kaga wannan game da adawa kenan ko to akwai kuma wa rahmatun wa rahmatan ala akhirin tana iya zama kuma rahama ga wasu kamar da Allah yake cewa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati da wa arsala riyaha lawaqih wanda take wato kaman yin barbara ga ga ga ga tsirrai to waɗannan kaga rahama ce ga al'umma kuma tana iya zama azaba to waɗannan abubuwan duka an hana zagin shi duk da hadisin mursali ne amma magana ce tabbatacciya wannan akwai riwaya wata zo marfu'iya ta hanyar Jabir dan Abdullah wanda take cikin al-Mujam al-Awsat da Imam Tabarani da kuma shi kanshi Ibn Abi Shayba a cikin musannaf ɗinsa ya fitar amma dukkan dai riwayoyi riwayoyi ne masu rauni amma haka ka'idar take kamar yadda al-Allama Muhammad ibn Sa'id Uthaymeen yake faɗa a cikin tafin shi Mujam Manahil al-Faz yake cewa al-aslu shar'i al-aslu shar'i ala tahrim al-la'n was-sabr asalin ka'idar shari'a ita ce haramta zagi da tsinuwa ya ce wazzajaru anhu da kuma jan kunnen mutane cewa su guji zagi su guji tsinuwa ya ce sannan ya ce bi annahu min afatin lisa dan yana daga cikin matsalolin da harshen take iya ja maka fal muslim kaga shi musulmi ji usaimin kamar da ke cikin hadisi ya ce laysa bil ba'an wala la'an wala al-fahish wala al-bazi wannan ita ce ka'idar musulmi jama'a za ga mutanen mu da dama shedan yana zuwa mana ta wannan fuska musamman ustazai idan mutum yana da zafi ko yana so ya ya tashi sai dauko wasu nusus waɗanda ba muhallin sa bake nan kaji ya ce ai annabi ma yana tsinuwa zaka ji wannan a bakin malami wanda wannan babu wanda ya taɓa faɗan cewa wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zama wannan son zuciya ne domin a ƙa'ida shi ne da annabi ya magana da umarnin da ya ya ce kada a yi kaza wannan shi ne abin riƙewa ba aike shi ba kuma sun yi karo kamar da kowa ya san wannan ƙa'ida ce amma usul fiki cewa alƙawlu muqaddamun ala fi'l to annabi sallallahu alaihi wasallam a maganar sa yayi hani game da tsinuwa da la'anta wata rana kuma sai aka samu yayi wani lafazi kwatankwacin haka kar ma mu ɗauko wancan maganar ta cikin musulun cewa in ya ma yi din ita tana zama addu'a ne to za mu yi ruku da halin da ya yi ne kamar da kowa ya san wannan don haka magana mutum ya dinga tsinto wasu wurare da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma wani Allah wadare ko ya la'anci shi wai mutum ya kafa hujja da cewa wai a sunna ma akwai la'anta to abin da za a neme shi da shi shine ya kawo waye magabacin shi akan wannan fasara wahai hat ba zai kawo wannan magabacin da haka wannan shi ne abin da ake neman mutum da shi ya ce kuma wala ya fi tala'un bainar musulmi kamar yadda bai halasta kai tsinuwa kai kaɗai ba to min babu aula kuma kada ya halasta musulmai su tsine wa junansu wane ya zagi wane wane ya bar shi ne a tala'un ya ce walaisa la'anu min akhlaqil muttaqi zagi da tsinuwa bai cikin halayen mutanen kirki wala ausafis siddiqina bai cikin tsohon mutane gaskiya ya ce walla anu duk mutumin da aka san shi da tsinuwa la ya kuma shahidan ba a karɓar shaidarsa wala shafi'an yawon kiyamati bai zama mai ceto ranar alkiyama ya ce wani zalika saboda munin tsinuwa kasuran nisa'u finnari ta ji listin ba zai da annabi ya ce mata suna da yawa wuta suka ce mai dalili me ya ce daga ciki takfurnar la'an kuna yawan tsinewa ba wuya mace ta tsine wa mijinta ta tsine wa ɗanta ta tsine wa kishiyarta ta tsine wa ɗan mijinta duk ba wuya ka ji ta yi wannan to da haka jama'a babu kyau mu ji tsoron Allah kawai mu tuba mu daina ba daidai ba قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الاوزاعي عن الزهري قال حدثنا ثابت بن الزرقي عن ابي هريره ثابت بن قيس الزرقي ne wannan da cikin rujali abu dawud ne da da da ibnu majah shi ne yake cewa daga Abu Huraira Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusubbu riha kar ku dinga tsine wa iska fa innaha min rauhillah ya'ti ta'ti bir rahmati wal azab tana zuwa da rahama da azaba walakin sallallahu khairaha ku roki Allah alkhairin ta wa ta'awwadu billahi min sharriha idan kun ga iska ku yi addu'a Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa na'udhu bika min sharriha ko Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan Allah ka sanya ta zama iska mai albarka kar ka sanya ta zama iska mai azaba abin da ya kamata ka yi kenan idan ka ga iska ko guguwa ko makamantar su wa da sana Abdurrahim ibn Sulaiman wato Abu Ali al-Marwazi kenan sunan shi asalin sunan shi abin nan Rufai bin bin Hafs ibnu ibnu riyad shine ke riwaya daga asim al-ahwal asim musliman al-ahwal qadi magani an al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri kenan wannan shi ma mursali yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fi masiri wata rana da muna kan hanya yana tafiya fa habbat rihun sai wata guguwa ta tashi fa kashafa ar-rajulin qatifata qatifatan kanat alayhi sai wani mutum yana lullaɓe da wani bargonsa ko wani mayafinsa sai iska ta ɗangare kayan tsiraicin shi ya bayyana misali ko jikin shi faƙala fala'ana sun ce Allah ya tsine wa iskar faƙala da hudu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi a tal'anuha kake tsine wa iska faƙala ya rasulullah kashafat qafifati ai ta bin tsirara ne qala sai annabi ya ce idan ra'aitaha fasalilna min khairiha wa ta'awwad min sharriha in kaga haka sai ka tuba Allah ya tsare ka daga sharrinta Allah ya baka alkhairinta wala tal'anha kada ka la'anci ta fa innaha ma'mura abinda kaga tana yi Allah ne ya kaddara mata da rana da wata da iska da hunturu da sanyi da zuffa da duhu da haske duk waɗannan canje-canjen yanayin Allah ne ke kaddara su ba su suke yin kansu ba da karka ce kai ana Allah ya tsine wa sanyin ko Allah ya tsine wa tsananin ranar da yake Allah ya tsine wa kaza karka ce haka baya ga waɗannan ababen waɗanda suke wato ma'amurat akwai kuma abubuwan da suke suna iya tasarrufi da kansu masu rai ko makamantansu su ma da an hana tsine musu daga ciki akwai an hana tsine ma zamani ce ka wannan zamani Allah Allah ya tsine ma zamani to an hana an hana tsine ma zakara kana cikin bacci ka ji zakara yayin cara ka ce kai zakara nan ya hana mu bacci ka ji wani ya ce wannan ma an hana shi annabi ce kar ku tsine ma zakara in ka ji yana caran nan mala'iku ya gani za su wuce za su da za su tafi a lahira kenan ko za a ce za su tafi sama sai ke marmar ka tashi kai addu'a ka samu a wuce da taka zakara kenan yana cikin sunan abi dawud haka nan an haranta tsine ma abin nan albargu albargu ya ba cikin hadisi shine kamar ka ce cinnaka ko kudin cizo ko duk kwari ne masu cizo ko kunama su ne albaradi gashi nan wannan larabcin akalu ne albarani tugu to guda ɗaya albargo an hana tsine ma kunama ko kuɗin cizo ko sauran ya cije ka an hana ka tsine mashi zama musulunci akwai da ba sannan an hana ka tsine ma abin hawa raƙumi ne ko doki ko saniya ko a zamanance babur ko keke ko mota taka ce ko ta haya ko ta aro an hana don ta ba kawo shi ka tsine mata don ta yi faci ko ta buga ko ta sha mai ko ta ki tashi karka ce Allah ya tsire mutan nan ni wato ni wallahi ta fita alai to ba za ka ga alheri a gurin ta ba haka nan wani ne ko Allah an hana tsine wa shaytan ba musulunci an hana tsine wa shaytan da hadisin suna nan ko tsakanin nan littafin da abin nan da littafin Imam Bukhari al-Adab al-Mufrad musa a cikin Bukhari an hana tsine ma zazzabi cika zabbin nan ya mala mu Allah ya Allah ya tsine zazzabi an hana haka ɗa an hana tsine ma ‘ya'ya za mu zo mu zafi sa gaba an hana tsine ma iyaye an hana tsine wa shedan da ma da gumaka ma ko raka su gulla bina ya da ƙuna min dunin lai fa yi su gulla a haɗuwa sannan an hana tsine ma shugabanni wannan ma nasoshi sun zo birjik duk da mutane ba su san su ji amfani wannan amma dole a faɗa mutane gaskiya ko suna so ko ba sa so ba a neman son su ko rashin son su ba za a faɗa mutum don ya ɓata rai ko a ƙi faɗawa don ya daɗi ba shari'ar musulunci ta hana tsine wa shugabanni jama'a musamman ba daidai ba ne san ba daidai ba ne tsinuwan nan tana ƙara kangarar da su su ci gaba da ba mu wahala yana daga cikin sakamakon da muke samu sannan har ila yau a jumlace amma shari'a ta halasta in ta kama za a iya tsine wa kafirai ba tare da ayyana su ba fil jumla za a iya tsine ma wanda ya wani laifi ba tare da ayyana shi ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa barawo ko a tsine ma maciyar riba da mai bayarwa da mai karba da wanda yake shiga tsakaninsu ko mai cin rashawa da mai karba da mai bayarwa da ire-iren waɗannan duka usaimin ya yi wannan tattaunawa a cikin tabbacin nashi mai suna mu'jamu manayin alfa a annabi sallallahu alaihi sallama yana faɗa a cikin hadithin ka da yake cewa ni lam bu'ath da aka ce na ka tsine wa yahudawa ba sai ce ni lam bu'ath la'ana yana cikin sai musu ce aini ba a aiko da da dinga tsine wa mutane ba wa inna ma bu'ithu rahmatan lil alamin an aiko ne dan da zama tausayi da rahama ga talikai jama'a wannan shi ta farkin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya kamata mutane mu shiga taitayin mu daina wato kawo rudani a cikin a cikin karatu babu ma yan bage da rujuli an ya ta'allama mu aw yu'allima mu walad babu da babu bayani akan abin da ya dace mutum ya koya ko ya koyar da ɗansa قال حدثنا محمد بن بشير العبدي babban malam ko yar suka ta dari bidu kala da sana mis'ab wa ibn kidam abu salama al-kufi shi babban malami rasulsa shekara ta 153 daga ana abdul malik ibn umayr shi ma wannan hadisi duka mutanen kufa ne an musab ibn sa'd musab ibn sa'd ibn abi waqas kala yace ya bunayya ya kai ɗana ya bani ya ku ƴaƴana ta'allamur ramya fa innahu min khairi lu'abikum ku koyi harbi harbi na daga cikin wasanni mafiya alkhairi koyan harbi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasara fadan Allah cewa wa idu lahum wasaqatun min quwwa annabi ya ce innamal quwwatu ramyi a koyi harbi da komai da za a iya harbi shi tun daga basusa har zuwa igwa wajibi ne musulmai su koyi yadda ake sarrafa su قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن رافع ابن سالم الفزاري قال مر بنا عمر بن الخطاب فقال ارموا فان الرمي عده وجلاله wannan wannan kuma ta hanyar Muhammad ibn Abdul Abdul A'la as-Sanani mutumin Basra ne daga Muhammad ibn Isa mai sira da magazi kenan an Muhammad ibn Ibrahim daga Rafi ibn Salim al-Fazari cikin tabi'ai yake yace wata rana Umar dan Khattab ya wuce sai ya ga mu ainihin wato muna koyan harbi sai ce ku je ku kai wannan koyan haka innaha uddatu wannan shine shiri na musulmai wato shine training wa jalala jalala shine irin abin da ake cewa endurance malam malam da kamar endurance da Hausa ku ne mutane jami'an tsaro juriya juriya mutum ya zama koshi yana cikin morocco yana da training yadda ba zai tsaya ka ji ya gaji ko da an fara bin layin zaɓe ka ga ya nemi wuri ya zauna wani ma da an yi tafiya nan da baki titi suka ga ya fara hawaye ko kafin shi fara kumbura kamar kazan agri wanda kaga bayi da jalada irin yadda muke da yanzu galibi saboda hawa abin hawa kullum kana kan mota da keke da nafi da mashin to kutu bi zuwa koyi wani kodawa fe ne suka ga yana yin yana hanki kamar an koro shi wa da sana abdullahi ibn musa an talha ibn yahya an abi burda daga abdullahi ibn musa ibn bazar al-kufi wanda ya rasu a shekara ta 213 malamai suna cewa kamar yadda kamar yadda zahabi ya kawo a cikin sai wa rabbi dubala wannan mutumin shine farkon wanda ya sannafa musnad ala tartibu sahaba shike riwaya daga talha ibn yahya ibn talha ibn ubaidillah jikan talha dan ubaidillah ko mai sunansa an yahya an abi barda qala qala sa'id ibn al-as sa'id ibn al-as ibn uhayja al-umawi wannan wani babban mutum ne cikin ƙurayshawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarar shi tara yana karamin yaro iyayensa duk kafirai ne wato daga al'asu ibn abi uhaija duka waɗannan kafirai ne suna cikin wanda aka kashe a kafirci a badar amma shi Allah ya taimake shi sai ta cikin musulunci ba dan dangi sayyidina Uthman ya daga cikin kai da suka shahara da kyauta da halin girma da fasaha da kuma wato jaranta don mu'awiya ya lissafa shi cikin waɗanda yake ganin zai iya bar mahalifanci da aka tambaye shi cewa wa kake gani za ka iya ba da sunansa kai nominatin ɗinsa kafin ya zo ya yanke hukuncin cewa bari ya ba ɗan shi ya zibu ya lissafa wannan sa'id bin as a cikin waɗanda zai iya bai wa halifanci babban mutum ne mai kyauta sosai da gaske ya daga cikin wanda suka rubuta mushaf a zamanin sayyidina usman hasali ma lahajarsa ita ce abin dogara a duk lokacin da aka samu wani iwijat saboda suna cewa kana aqraban nasi lahajatan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin furcin da yake yayi kama da na zance irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakimi ne sosai cikin larabawa shi yake cewa idza allamtu waladi alquran wa ahjajtuhu wa zawwajtuhu faqad qadaytu haqqan wa baqiya haqqi alayhi shi ni yayana yadda nake musu idan na koya mutum alƙur'ani na kai shi makaranta ya koya alƙur'ani na ɗaya ke ne wa a hajjajku na biya mashi kuɗi ta bayan gimani sauke farin wa an kahtu kuma ne masa aure ko zawajtu faɗar ka zaitu haƙƙahu na gama duk wani haƙƙin ɗana da ke kai shi da ke kaina wa baƙiya alaihi haƙƙin shi kuma yanzu shi zai fara biyan nawa haƙƙin zai koya maka alƙur'ani za ka yi aikin hajji ga wannan zan masu kuɗi ne ko a wannan samu sannan a mai aure dama larabawa suna da al'adar yau ƴaƴansu maza aure wannan al'ada ta ce tun a jahiliya saɓanin mu al'adar mu galibi a nan ƙasashen mu na ko wannan zamanin namu duk wanda kaga ya aure to da kuɗin shi yake in ba yan masu kuɗi ko yan sarauta ba su ne kawai a al'adance ake musu aure amma duka sauran mutane ga magaru kuwa shi ke yau kan sharu wani ma zai aure a gidansu ma har abincin da za a ci a gidan shi zai siya ba wanda zai taimaka mashi ba ko kwandala mutanen ƙauye suna yi hayan yanzu mutanen ƙauye suna ma yayansa auren fari ko yayi gaskiya ne kuma al'ada ce mai kyau musu yana da kyau a raya قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الليثي عن مجاهد قال لا تحضر الملائكة من لهوكم شيئا غير الريحان والرمل wato mala'iku ba sa halartar duk wani waje da ake wani wasa in banda arrihan shine wato abin da kenan koyan harbi na target a saka wani abu wanda in wane ya harba ya cika in wane ya samu shine an saka riha wa warramiya kuma koyan harbi haka a bude ni'mal ni'mal multahal mu'min ni'mal multahal mu'min madalla da waɗannan irin wasanni da mu'mini yake wal farasu wan nabl da kuma wasa wanda za a hau doki ana sukuwa ana harba kibiyoyi ko masu man ta'allama ramya thumma tarakahu kanat ni'matan yakfuruha wanda ya koyi harbi sannan ya zo ya manta yadda ake yi wannan ya kafirce wa ni'imar da Allah ya masa Allah ya mishi ni'ima amma ya mutunce mata قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن حجاج بن عطاء عن عمرو بن شعيب إيه ده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس من أسلم يرمون وانا يتجي رواية كتكين مسوي البخاري da muzabar kwabarani daga salamatu ɗan akwa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai ya ga wasu mutane cikin kabilar aslam kabila ce sananniya suna harbi suna koyon harbi fa qala sai ya ce kudu wa ana ma abnal adr adru'i ku je ku yi ainihin wannan harbi ku ci gaba da yi amma ni ina bangaren ibnul adr ibnul adru'i sunan shi ko dai mihjan ko salama kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin fatul bari daga ibn abdul barri wanda ya rubuta cewa ana ci mishi mihjan da kuma ibn manda shi ne rubuta cewa ana ci mishi salama kamar yadda yake cikin ainihin abdul kani wasu kuma sun ce sunan shi zakwa aka ce sahabi ne qadimul islam wa kana raniyan mashhura sai annabi ya ce ina goyen bayan shi sai sauran suka zubar da abin suka ce wallahi ba za mu ba annabi ya ce yayi dai suka ce a yara ka ce kana tare da shi kalu ya rasulullah na aqulu wa anta ma ba'dina duna ba'du shi mu dauki abin harba mu harba ko bayan ka zaɓi wanda kake cikin su wanda ya faɗa wannan magana wani mutum mai suna Nadla al-Aslam kuma da yake cikin abin nan wato al-Magazi na Ibn Ishaq fa qala sai annabi ce khudhu wa ana ma'akum ya bani Isma'il to shikenan ku dauka ku harba ya ku larabawa jikokin Isma'il ina ina tare da ku gaba daya wannan hadisi game da muka bata yana cikin sahih bukhari bukhari ya mishi babu babu tahriri ala ramli babu da ke bayani akan kwadaitarwa game da koyon harbi sannan ya kawo aya faɗin Allah wa idu lahum masabatun min quwwatin wa min ribatil khayr ta cikin suratu al-anfal qala asala abdurrahim ibn sulaiman an abdullah ibn sa'id an abihi an abi hadrat قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس من أسلم وهم يتنادون Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen wasu mutane cikin aslamawa suna koyon hadisi fa qala ya bani isma'il wannan matana cikin bukhari wannan riwaya ta da bukhari da musa imam ahmad ibn hanbal da sharh sunna na bukhari dukkan su sun kawo ta yace a urmu ya bani isma'il fa inna abakum kana rabiya babanku isma'il ya kasance maharbi أم وأنا مع ابن الأذرع فقال فأمسك القوم بأيديهم سيسك جاي هنوس قال سيد النبي ما لكم لا ترمون ليهنكم قالوا سيدك يا رسول الله نرمي وقد قلت آه أنا مع ابن الأذرع وقد علمت أن حزبك لا يغلب ويا من سنباي da ra'ayi a cikin giyarka qala urmu wa ana ma'akum kullikum haka yake a cikin sayin bukari nan ya bada kullukum amma kulli ne domin a badali ne na ma'a ma'akum ma'akum kuma gaga jarun ne wa mutum وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عين الشيخ عن عبد الله بن سعيد عن أبيه قال عن رجل من أسلم يقال له عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوشروا وانتظروا وامشوا خفاتا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمعددوا ku koyi ɗabi'ar kakanku ma'ad bin adnan kamar da za a ce ne haukala haidala basmala ta ma'adinu ai ku koyi ɗabi'ar ma'ad ibn adnan ibn ad ibn udad ɗaya daga cikin jikokin annabi isma'il ne kuma kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin tajul aurus na az-zabidi annabi ya ce ku koyi al'adar shi wa khawshinu ku dinga saka tufa wanda suke masu masu kaushi kar ku dinga saka tufa lu'i lu'i lu'i haka wanda ba su dinga tana muku wuyar duniya ku zama kuna da juriya ba za ka za ka kakin soja ba ka ganin shi da laushi sai ya ji staci ma tukun na ko so da wannan tuturan yana sa ka zama cikin abin da ka cikin faɗaƙuwarka tufa mai kaushi a jiki mai nauyi amma gaje kasar kullum kana cikin siliki kana cikin alawayo kana cikin abin nan wagan bari tufa masu laushi ya kai shi zaka san bala'i da ake ciki a duniya ko mun gani to shine wa shawshiru annabi yace a a wan tabilu muku koyi harbi daga annida wamshu kufatan ku dinga tafiya babu takalmi dan nan da can haka an ce saboda yana maintaining tempo din tawaluka kuma yana sa ka taka ƙasa ka ji zafin takata don ka rage son duniya don ka taka sa ka ɗanji wani zafi haka ko to zai tuno maka da kwanciyar kabari zai tuno maka da masu shan wahala da yunwa da sauransu wato daga ɗan nan da za ka fita waje ko za ka ɗanje bakin titi ɗin da yanzu ko za ka haura ka siyo ruwa sai ka fita babu takalmi ko an kwankwasa kofa za ka je ka buɗe gate ko ka fito za ka ɗanje bin nan ka duba bayan gida ko wani abu to ba dole sai ka saka takalmi ba yana yana rage girman kai gaba mu koya annabi ne ya faɗa kuma hadisi ne tabbatacce sallallahu alaihi wasallam ga shi ma ya kawo a ƙasa yake cewa tama'adadu ai tashabbahu bi jaddikum ma'ad ibn adnan bil fasaha wajen yin magana mai kyau walik shishan lubsul khashib was salama wato ka zama kana da ƙarfi kana da jarunta والانتذال الرمي بالسهام وامشوا خفاتا يجي للتواضع وعدم الافراط في الترك في الترقه idan kuma kar a zake wajen more duniya wannan da ya rafu daga garibul hadith wa da sana yazid ibn harun qala da sana hisham ibn dastiwai an yahya ibn abi kathir an abi salam an abdullah ibn al-azraq an uqbah ibn amir al-juhani an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha la yudkhilu bis-sahm al-wahid thalathata al-janna Allah yana iya shigar da mutum ko aljanna ta hanyar mashi kwaya daya yace sani'ahu mutumin da ya kera mashi ya tasibu fi san'atihi al-khaira wanda ke fatan samun lada a wannan kiran tasa warranihi da maharbin da ya amfani da shi a wajen yaki wal mumiddu da wanda ya taimaka ya ba da shi sadaka ga gwamnatin musulunci wa kala nabi ya ce urmu ku dinga koyan harbi warkabu ku dinga koyan hawa da wakai da rakuma wa an tarmu ahabba ilayya min an tarkabu ku koyi harbi a ƙasa ya fiye mun fiye da ku koyi hawa a hawa wa kullu man yalhu bihi al-mar'u kullu ma yalhu bihi al-mar'u muslimu batil duk wani abu da mutum musulmi zai dinga yin wasa ta ɓata lokaci illa ramyahu bi qausihi sai dai harbin da yake da bakarsa wa ta'dibahu farasahu dai da yake horar da dokin sa wa mula'abatahu ahlahu da kuma wasan da yake da iyalinsa fa innahu min al-haqqi wannan wasa ne na gaskiya wannan riwaya Tirmidhi ce da Ibn Majah eh malai sake cewa da Sa'd ibn Mubarak an al-Auza'i an Bilal ibn Sa'd Bilal dan Sa'ad ibn Tamim al-Ash'ari kin qala yace adraktuhum na riske su su abin da wato sahabbai da tabi'ai yashtadduna bainal agrad suna koyan harbi tsakankanin targets wa yadhaku ba'dhum ila ba'd suna yi suna dariya suna sakin fuska fa idza kana al-layl kana anan tamma ce ai fa idza hadara al-layl kanu ruhbanan ga kuma ta kana nakisa wacce tamma ce sai ka gansu kamar wasu ainihin wato abin nan ruhban wato masu yawan bauta za su wuni suna aiki na koyon harbi da training din jihadi da sauransu dare kuma su ce su ta sallah suna salati suna kata Qur'ani to aka sabai su dama ba uzuri bane dan kawo kana aiki ka take tabbaci noman su bata baka wani abin arziki cikin dare قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال رايت حذيفه يشتد بين الهدفين fi kamisi na gan shi yana koyon harbi tsakanin wasu tagin guda biyu fi kamisi yana sanye da riga wa da sanadun ayyashin an asu an abil adbas a adil adabbas sunan shi tubai bin sulaiman kala samitu umar ya kulu akhiful hawwama ku dinga tsorata duk wata dabba mai cutarwa macizai da tsari kutu kar ku tsoron su ku tsorata su in kun gan su kaku gudu ku fafare su su gudu sai na umar ya ce wantazilu kuma ku iya harbi wata ma'adadu ku koyi irin halin ma'addu abin da ibnu abin da adnan wa shaushe waj'alu ar-ra'sa ra'sayn ku dinga mai da kai daya ya zama kai ma'ana in zaka sai dabba ya goga sai guda daya mai tsada to raba kudin gida biyu ka sai guda biyu ragon lage ne ragon suna ne bijimin kiwo ne saniya ce ta tsada yau ga sai guda ɗaya na dubu ɗari to ka sai guda biyu na dubu hamsin hamsin sai ya ce mene wa fari ku bai na almaniya kun raba tsakanin mutuwa ke wato yana abin da ake cewa karka saka duka ƙwayayenka a kwallo ɗaya ko mun gani ya goyi yanzu ka sai guda ɗaya in ya mutu ka yi asara gida amma ka sai guda biyu ɗaya ya mutu ka rika ɗaya da ɗaya wannan theory ne a business yan business da wannan theory cewa za ka investment sai ka saka a wuri uku masu suke cewa wani wuri ka saka dukiyar mai yawa kamar ka raba dukiyar ka gida 50% sai ka saka a wanda yake shine na tsakiya sai ka ɗauki 10% sai ka saka a business na can sama wanda aka fi saran samun kuɗi to ka saka kuɗinka da yawa ce sai ka bi shi a hankali har ka samu shi zama ka ga a ɗabi'anci business da aka faro shi daga ƙasa to shine yake growing that is natural way na growing in business amma ka faro shi daga sama to ƙasa zai saboda da kulli shayin ila ma tamma da kusalu in siyasa ce mutum ya fara daga ƙasa grassroots daga kansila wata na sai kai gwamna amma ya faro daga gwamna ba ya faɗa a ƙarshe to shi kenan an daina jin labarin shi ko ya faro daga sanata dan zai ga na ƙasan sun mai kaɗan ko mun gane yanzu duk wanda ya gwamna ya gama shi kenan ya gama ya kai fik ko ya shugaban ƙasa ko ya sanata ya kai fik in daga can ya fara shi kenan ya shi kenan zaka zaka fara business kar ka dauki miliyoyin kuɗi ka je ka zanka ma a wani business kwaya daya in ya crash shi kenan kai crash da ran shi sai ka kana maka wani dan fai haka kana sutai mun gani Allah shi to yace a wala talabbathu bidari ma'ajza ma'ajza sai na Umar yake cewa kar ku dinga zama a gari mara albarka shine daru ma'ajza inda babu kasuwanci babu abin yi da sauransu ya ba wani hadisi da bai tabbata ba hadisi yana cikin irin hadisan ne na iyawu ulumuddin aka ce wai annabi wai ya ce idan tajara ahadukum fi tijaratin talata marrat idan ɗayan ku yayi kasuwanci na wani abu su uku walam yarba bai ci riba ba falyada'u wannan ba sana'a shi ce amma wannan hadisi ne kawai na ya ulumiti a sama fiye hadisan su basu da isnadi kawai zance amma dai a kasuwanci akwai irin wannan ka gwada kaza in bai yi ba bai yi ba yau bai yi ba gobe to kai wani irin soko ne kullum baka ci ba ko zaka ci gaba kullum ka siyo lemu an ki siya ya rike ka sake siyowa an ki siya ya rike ka sake siyowa har ma bashi ka cika siyo sai so kake ba kama ka kullum ka saboda bashi kaga sai sai ka canza kuma kankara ko ko da biyu da shi baya ribewa ku ta fama kai da shi kai ta yawo da shi haka samu ka saya Umar ya ce wa akhiful hayyat ku dinga tsorata macizai kabla an tuhifa ku kafin su ba ku tsoro wato haka zama ragon namiji da kaga dabino kai maciji kawai kai ihu kai tsalle ka fada cikin ciyawa ko ka fada kwata wannan ya kaga mutum ka zama rago a sai kai kokarin kai ka tsorata shi ka bi shi da gudu zai gudu sai sai ka rabu da shi kawai ko mun gane da ba ko ka dauki wani abu ka jefe shi Umar ya ce wa asluhu masawiku ku dinga gyara wurin zaman maswa inda kake zaune kakka bar shi kata kata da datti babu gyara babu shara ko ka ga kofar gidan wani malam kamar gonar rago ko ina datti da abin irin ɗakin nan na kogwaye wanda shi ke kawo ɓera da kuɗin cizo da jaba da kici-kici duk shi ke kawo su datti yana kawo kowane irin bala'i da kake tsoro ko kake kake gudu Allah shi kyauta ke sura guda ɗaya ko wa da sana wakilun an al'amash an mujahidin kala ra'aytu ibn umara yace na ga sayyidina bai dan umar yashtaddu bayna hadafayni fi kamisi yana koyon harbi tsakanin wasu tagir guda biyu a ciki ya saka riga wa yaqulu ana biha ana biha yani kullama asaba khaslatan qala ana biha in san da ya harba ya samu sai ce na ci wannan na ci wannan yana harbi shi kare yana kewaya na sai mu sallaka zuwa makarimul akhlaq na al-hafiz Abubakar ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi malamin nan mai komai da ruwan gabo yace haqqul haya an ga wajen ko babu da ke magana akan haƙƙin kunya qala hadathana ishaq ibn isma'il qala akhbarana ya'la ibn ubayd akhbarana aban ibn ishaq an sabba ibn muhammad an murra an abdullah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmi li unas min ashabi la da mu su yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wasu mutane cikin sahabbansa yace istahyu min allah haqqal haya' ku dinga jin kunya Allah iyakar jin kunya qalu ya rasulullah inna la naf'alu zalika suka ce ai muna iya yin qala yace laysa zalika haya min Allah wanda kuke nan ba shine iyakar jin kunya walakin man istahaya min Allah haqqal haya kamar da yake cewa misali haqqa tuqati iya jin kunya falyahfadir ra'asa ka dinga rufa kanka ka dinga yawo da kai tsirara rashin jin kunya Allah ne wannan hadisi wa ma wa'a ya dinga kuma ainihin wato kiyaye duk abin da yake dauke da shi na jikinsa jikinsa kenan wal batara da kuma cikinsa wato ya rufe kansa ya rufe jikinsa wa ma hawa da kai da abin da yake dauke da shi gashi kenan wal batara wa ma hawa wal yadhkur al mauta ya dinga tuna mutuwa wal bila da riɗewa a cikin kabari wa man arada al akhirata duk wanda ke son duniya taraka zinatul duniya yake son lahira to ya bar kwalliyar duniya wa man fa'ala zalika duk wanda kaga yi haka faqad istahya min Allah haqqal haya shi ne yake jin kunya Allah iyakar jin kunya wannan hadisi ne da yake kware da shi al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Hakim sun rawaito shi da Bagawi a cikin Sharh Sunnah matsalar sa shine wancan As-Sabbah ibn Muhammad to mutum ne mai rauni kamar yadda yake cikin takarib da littafin Al-Kashi na Imam Bukhari wa da sana Ubaydullah ibn Umar al-Jushani kala barna Hisham ibn Abdul Malik al-Layth ابن سعد قال أخبرنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع سعيد بن يزيد يقول يا سعيد ابن يزيد ينا شيوا إن رجلا قال والمتين يا رسول الله أوصني يا مزا الله كمن وسيا قال أوصيك أن تستحي أن تستحي الله كما يستحي رجلا صالحا من قومك wannan shi sahihi ne Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin kitabun Zuhud da al-khara'i din mudannan a cikin littafin sanar da makarimar akhlaq da tabarani a cikin al-kabir al-shaykh al-albani muhammad nasiruddin ya hassara isnadin sa a cikin as-sahiha lamba hadisi da 770 da 741 da haka wannan sahihi ne annabi ya ce masa ka dinga jin kunya Allah kamar yadda mutum a cikin anguwa mutumin kirki a cikin anguwa yake jin kunyan mutanen anguwarsu ko a garinsu duk mutumin kirki daga cikin kirkinsa za a samu akwai dattawa da kunya da kawaici bai yiwa a maka shaidar mutumin kirki sannan kuma a ce amma kuma ba da kunya ce wani mutumin kirki na amma kuma ba shi da kunya ba su haɗuwa ko ka taɓa zo da aka wannan dai a contradictory duk mutumin da za a siffata shi da cewa mutumin kirki to da gaskiya abin da za a lissafa cikin kirkinsa zai kasance mutum ne mai kawaici da kunya idan kuma haka ga haka game da kai to yi kokari ka gyara lalle kirkin ka na kasashe qala hadathana ahmad ibn zami qala hadathana abdullah ibn mubarak أي أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال وهو يخطب الناس سيدنا أبو بكر ينا خطبة wannan shi ma ya tabbata ingantacce ne a cikin kitabun zuhud na Abdullahi dan Mubarak da kuma az-zuhud na Abdullahi dan dan dan Ahmad dan Hanbali cewa sai na bakar ya hudu ba sai yake cewa ya mashar muslimi istahyu min Allah ku dinga jin kunyan Allah fa wallazi nafsi bi yadihi inni la aqallu baina adhhab hina adhhabu al-gha'iqa fil qada'i fil qada'i la adhallu hina adhhabu al-gha'iqa fil qada'i mutaqanni'an bi qawli istiyab min rabbi azza wa jalla yace in naje bayan gari dan biyan bukatata bana gushewa ina mai lullube jikina fuskata da tufafi na saboda jin kunya Allah ko da kowa baya gani na amma ina lullube fuskata ina jin kunya kada Allah ya gani kuma Allah yana gani ya ku sai da lullube fuskata qala dasani asad ibn ammar qala dasana mu'allab ibn asad an durayd ibn mujashir حدثنا غالب بن قطان عن مالك بن دينار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيدنا عمر بن الخطاب الله يكرمه سيدنا yana cewa man kalla hayauhu kalla wa duk wanda yake da karancin kunya za ka ga bashi da taka tsantsan wa man kalla wa ma ta kan wanda ku duk baya taka tsantsan akan abin da yake yi zuciyar shi tana iya mutuwa wannan isnadi ne sahihi sai dai munkafi saboda mene saboda bai tabbata cewa malik ibn dinar ya riske sayyidina umar dan khattab wallahu a'lam sa asanin shi kanshi malamin musannif din wato asad ibn ammar akwai yan maganganu da malamai suke akan shi قال حدثنا محمد بن عمران قال ابن عبد الرحمن الانصاري قال اخبرنا عبد الله ابن قسيم الجعفري ام مجالد wannan mai rauni ne duk musan mujalik ko mujalik ibn sa'id yana daga cikin malamai masu rauni an sha magana akan shi an sha'bi amir ibn sharabi da shirahi da sha'bi kala marra umar ibn khattab fi hada kullu madina fa sami amra'atan taqul sayyidina umar yana yawo inda ya saba ran gadi din nan cikin madina sai ya ji wata mata tana waka cikin ɗakin tana cewa da atnin nafsu ba'da khuruj amrin ila allati fattala at-tila'a fa qultu laha ajilti falan tuta'i ولو طالت إقامته رباعا أحاذر إن إن أطعتك سب نفسي ومخ ومخ ذاتا تجللني قناعا ومخزاتا ne ya kamata ومخزاتا da abin bakin ciki daga alkhizi wa mukhzatan tujalliluni kina yace da adnin tace da adnin nafsu raina yana raya min ba'da khuruji amri bayan mijina amru ya fita ya tafi jihadi sai raina yana riya mini ilal ladzati cewa in je in hole in ji dadin duniya fattala attilaa sai wato hankali na yi maza ya bujo min fa qultu laha sai na ce ma rannawa a jirki kina gaggawa falan tuqani wallahi bazan maka biya ba ya kai rai walau talat iqamatu riba koda ku ya daɗe ya kai riba'an wato rabin shi ɗaya bisa kuɗin shekara koda ya kai wata uku wallahi ba zan miki biyayya ba uhadiru ina taka tsantsan in ata'atuki in na maka biyayya ya kai raina sabba nafsi zan dawo ta zargin kaina ina maka biyayya wa mukhzatan ina jin tsoron kuma taɗewa tujalliluni qina'a wanda hakan zai yaye duk wani lullubi na asiri na zai tonu ba zan yi ba kala umar sai umar ya ce wa uke bil mar'ati aka ji aka zo mishi da matar ya ce ta ayyu shay'in mana'aki me ya hana ki borewa kala ta ce al ina jin kunya wa ikramu ardi da ganin mutuncin mutuntaka ta fa kala umar radiyallahu anhu inna al haya'a la yadullu ala hannati zati alwani ci lalle shi ta kunya tana nuna wa mutum zaniya ko da zaniyar ta canza kala duk inda wani zaniya ta zo don kana da kunya kunya za ta nuna maka ita manista haya istaghfa ci duk wanda yake da kunya za ka ga zai koye kunyar da ta sa ya kuya wa manista fa wanda ya buye koma gefe ittaqa za ka yana jin tsoron Allah wa man ittaqa wanda ya tsoron Allah wuqiya sai Allah ya tsare shi daga fadawa cikin matsaloli wa kataba Umar ila sahibi zawjiha sai Umar ya rubuta wa komandan da ke rike da rundunar da mijinta yake yake kashin ta yace fa akfalahu ilayha yace ai release din shi dawo goma ce shi yazo ya kanta wannan isnadin shi yana da rauni amma kisa ce mashahuriya wasa mitu arabiyyan min tsayi yunshidu wani balaraba kauye daga cikin tsayawa aka ji shi yana rairawa yana cewa fala wa'adiki ma bil aishi ko fala wa'adika ma bil aishi khairu wala dunya idza dhahaba al haya ya'ishu al mar'u ma mastahya bi khairi wa yabqa al ud ma baqiya al ihar yace fala wa'adika naran laraba suna faɗa wannan bayan rantsuwa ce ta gaske ba amma sun saba faɗa haka fala wa'adika annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana yin wannan rantsuwa yana na cikin sayan muslim eh ba wai kamar da ya tabadu ila zahin bane yace ma fil aishi khair wallahi duniyar nan rayuwar ta ba ta da wani amfani ko alkhairi wala duniya duniyar ma ba komai bace idza dhahaba al hayaw in mutane suka wayi gari ba su da kunya to duniya ma ba ta da wani amfani ka rayu a cikinta kamar yadda muke a yanzu dinnan zamanin da muke ciki zamani ne na rashin kunya da ya kai makura wanda kullum abinda ake ta korafi ake ta gani a social media da traditional media shine yadda mutane suke nuna baɗala da da kwarkwasa da rashin sanin darajar kai musamman iya mata da matasa kai har da ma maza kwaikwayon kafirai raye-raye fasikanci nuna barna nuna kambama barnan ma da ganin cewa barnan ma wani abin alfahari ce wannan duka ya yawaita cikin wannan al'umma ta wannan zamani musulmanmu da kafiransu baƙaƙen fatanmu da fararensu duka illa man asaba ba Allah shi kyautu ya ce ya ishi mar'u ma istahaya bi khair matuƙar mutum yana da kunya ko zai rayu cikin alkhairi wa yabqa al'udu ma baqiya al-lihaq wannan tashbihi ne dimni ai kama yabqa al'udu ma baqiya al-lihaq kamar yadda zarbin nan itace yake tabbata da mutuncin sa danyensa matukar bawon jikin shi da cikin sa itace yana yana tabbata cikin rufin asirin sa matukar ba a sassake mishi bawon shi ko aka bare shi zarar wani dan magori ya je ya sare ko ya bambare ko awaki sun cinye bawon kaga ya zama asiri tunan asiri ya same shi yace wa hadathana abdurrahman ibn musa qala akhbarana ubaydullah ibn idrisa qala hadathana laysa an mujahid qala law anna al-muslima lam yusib min akhihi illa anna haya'ahu minhu yamna'ahu min al-ma'asi yace da a ce musulmi ma bai samu komai ba daga dan uwansa sai kasancewar wato kunyarsa ta hana shi ya saba Allah ta ga wannan ma ya ce shi a ce kunya ko ba don tsoron lahira amma akwai abin da kunya da kake gani na mutuncinka a cikin mutane ya kai zama kana da irin wannan kunya za ta hana ka yin wani abin da bai dace ba to wannan ma ya ishe ka ya ishe ka abin alfahari babu imani uriyanu wani ba su taqwa ce imani kamar tumfir yake abin da ke sitarsa shine tsoron Allah qala dasana isma'il ibn abdullah ibn zurara qala akhbarana abd al-majid ya'ni ibn abd al-aziz an al-thawri an abd al-aziz ibn rufay an wahb ibn munabbih qala al-iman uriyan wa libasuhu taqwa imani tambar yake suturarsa shine tsoron Allah wa zinatuhu al-haya kulliyarsa kuma shine kunya wa ma'al wa maluhu al-iffat dukiyarsa kuma shine kamewa wannan isnadi hasan eh Hassan ne duk da an yi magana akan Isma'il ibn Abdullah dan can amma saduqu ne kamar da Ibn Hajar ke faɗa a cikin at-Taqrib wa da sana amma za mu ga cewa abin nan ne mawqufi ne ko wa da sana Abu Muhammad qala akhbarana Utba Utba al-Hasan Abu Utba al-Hasan ibn Ali ibn Muslim al-Barrat al-Himsi وكان من خيار المسلمين أخبرنا معاوية بن يحيى تملك أن معاوية بن يحيى شوى صدوق لي أما يهم كثيرا ذاك أقول مثلا نبا أن محمد بن عبد العزيز أما عمر بن عبد العزيز الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل كل دين خلقا kowane mutanen wani addini suna da wata ɗabi'a da aka san su da ita wa inna kulkal islamin hayawu halin da aka san musulunci da shi kamar ɗabi'a take default ga musulmi ita ce jin kunya قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا الحمداني قال حدثنا زيد بن الحباب الأقلي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السواق العدوي عن عمران بن حسين wannan ta hanyar Imran dan Hussein babban sahabin nan Imran dan Hussein dan Ubayd dan Khalaf dan kabilar Khuza'a rana daya suka musulunta shi da Abu Huraira a shekara ta bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 52 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imran dan Hussein yana daga cikin sahabbai da suka gujewa fitina bai taimaki kowa a cikin rigingimin nan ba daga cikin karamarsa shine mala'iku suna mai sallama kamar da yake cikin sayan musulmi ko ga wannan hadisin ma asalin shi a cikin sayin musulmi game da lafazi ya kasance saboda ƙarfin imaninsa in zo ci akwai sai ta ce assalamu alaikum warahmatullahi malaiku ne baya ganin su gab da rasuwarsa da ya ciwon ciwon ajali da ciwo ya tsananta mishi sai je aka mishi lalas yace sai na daina jin sallaman malaiku amma da ya sake dawowa ya daina lalas din suka dawo suna mai sallama yana cikin irin waɗannan da la yastarquna ba sa neman magani babban sahabi ne sosai da da yake ba yi da hadisai da yawa da yawa duka duka hadisan shi kamar da ke cikin musulun imam ahmad ibn hanbal ko musulun baki dan makhlad 80 ne hadisan shi ko da ke da yawa ba 80 arba'u ne ke da fa guda ne amma a cikin bukhari da muslim ne bai da hadisai da yawa a cikin bukhari da muslim ina jin hadisan shi kuma guda tara ne muttafaqun alayhi akwai kuma wanda yake bukhari ya kaita da shi kwaya daya ko kuma muslim ya rawaito musu guda bakwai wanda yake infiraji da su anan bukhari Allah ya kara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innal haya'a afwan a cikin bukhari ya wuce guda daya wanda bukhari infiraji su suka yi hudu ko biyar innal haya'a la ya'ti illa bi khair inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace imran yace annabi yace kunya ba ta zuwa da komai sai alkhairi fa qala lahu ka'ab sai ibn ka'abin ɗin can yana cikin wanda suke sauraron karatun ya ce maktubin fi taurati inna min alhaya'i wa qaran wa min alhaya'i sakinata ce ito a mu da mun karanta a cikin at-taura a cikin kunya a ko take take kawo natsuwa wa qa shi ne natsuwa ta ta ainihin wato farjini da kuma sakina natsuwa ta zuciya fa qala imran uhaddithuka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato hadithuni an sufi ce kai ina gaya maka annabi ce kana kawo da wasu takaddun ka can na na Yahudawa a cikin riwayar cikakkiya aka ce sai da aka tare aka dinga ba Imran hakuri ya dinga mishi fada yana cewa ba ni ba ka ka tashi ka bani waje kar ka ƙara kula ni ba zan ya ci bashi aka yi ta bashi baki ana cewa wallahi mutumin kirki ne ka yi hakuri an gawata malam ya samu zamiya ne ba halin shi bane ba mara kunya bane Buhari sai ni zan gaya maka annabi ya ce kawo wani zance can daban kuma hadisi ne tabbatacce sahihi yana daga cikin hadisan da ake kawo su don nuna bayani zuwa ga yadda sahabbai suke girmama suke girmama al'amarin wato sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil munasaba akwai lacca da dan uwa malam Dawudu Zahiri yayi shekaran jiya kenan a Bauchi wanda zaka ji ya ambaci abuwa ire-iren waɗannan game da bambanci tsakanin ahlus sunna da yan bid'a wajen kafa hujja yana da kyau wanda bai ji ba to ya neme ta yi tana nan akan facebook da sauran wurare in ka shiga shafin annasiha na na jami imanan nabi ta da saurara ta yi kyau sosai lecture Allah ya saka mushi alkhairi fa qala imran uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddithuni an sufik قال حدثنا ابراهيم ابن بركه البلخي قال اخبرنا فاضل ابن ابراهيم البخاري قال اخبرنا اسماعيل بن نوح wannan maturiki da aka isnadi ya mutu قال حدثني ابي عن أبي عن عائشة قال قال قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادى النبي نكشى من لم يكن له حياء فلا دين له ومن لم يكن له حياء في الدنيا لم يدخل الجنة duk wanda ba shi da kunya to ba shi da addini wanda kuma duk ba shi da addini to ba zai shiga aljanna wannan islami ne mai rauni kwarai da gaske saboda isma'il ibn hud din nan al-azbi yana cewa matruk kamar yadda imam zahabi ya kawo a cikin mizanul al-i'tidal وحدثني القاسم بن هاشم ابن سعيد قال أخبرنا داود بن المحبر قال الشماء متوكي تنم قرم بصرة زابينا شوى واهي عن أنبسة ابن عبد الرحمن القرشي شمام روي قال حدثنا يوسف بن أيوب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا حياء وإنما إسنادي wanda yake da'ifun jiddan bal yakadu yakunu mawdu'an hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wannan ba shi da inganci zaka ci kuma mutane suna yawan wa'azi da shi la imana liman la haya to ka ba hankali haka wa annabi kariya wa hadathana yunus ibn abd arrahim qala hadathana warrad ibn ma'dan warrad ibn ma'dan shi ma shi ma san ma kalle ko warrad ibn ma'dan صدوق لي أما افترض بأخرى أكشر يوسع التميمي قال أخبرنا سعيد أبو سعد أمين شوان مجهولي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له duk wanda ya cire wa kanshi ga kunya ko an yi gulmar shi ba ba zanibi amma wannan yana da asali shine gulman fasikai in za a ambace su dan tsoratarwa ko don ba da shaida ya halasta don haka ne ba wai don kawai mujarradin a ai gulmata su وحدثنا أبو قريب الهمداني قال أخبرنا محمد بن السلتي قال حدثنا يحيى بن سلمة وهو متروكي عن كهيب عن أبيه عن أبي الزعراء قال قال عبد الله يعني بن مسعود الإيمان عريان وزينته التقوى ولباسه الحياة وحدثنا زياد بن ايوب قال اخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا زياد ابن ابي زياد شوان الرومي عن عن ام معاويه بن قره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجو للمنافق ما دام يستحي mutum munafiki inda yana da kunya to kuma fatan zai tuba ko mai iskanci mutum yana jin kunya to ku dinga fatan cewa zai tuba amma isnadi ne da rauni kwarai da gaske ga ba'ifi a cikinsa ga kuma yake bari wa da sani abi rahimahullah an hisham ibn muhammad an abdurrahman ibn sulaiman ibn al-qasir qala وفد البحر وفد الحزين الكناني واسمه سليمان الى عبد العزيز بن مروان wannan mutumin yazo gun sarki ko kuma kanin sarki Abdul Aziz ka dan uwan abin nan ne abin da abdulmalik ɗan marwan wannan shi ne baban umar abdulaziz kaga ɗan uwan abdulmalik ɗan marwan to da ya zo gurin sa lokaci yana gwamna a misra wa kana abdulaziz min ajmalin nas dama mutum ne ɗan gayu haka ya zo a labarinsa wa kada hayya alahu qasidatan madaha biha shi wannan alhazin alkinani ya zo da waka zai wannan sarki falamma nazara ila bahaihi wa jamalihi urtujja alayhi to da ya ga kalar shi ya ga fuskar shi sai ya sake sai ya sake shi ya ƙara wasu baitoci kuma gani fa maka sada wilan sai zauna ya shiru la yabtu bai cewa komai fa akabba abdul aziz bi qadibihi fil ard fartajala al hazin wa huwa qa'im bayna sai ya buga sanda shi a ƙasa shi sarkin irin ya zaka buka zauna ka shiru baka ce komai ba wannan take kawai sai wannan mawaƙi sai irtijani ya aje kasidar da ya zo da ita ya kawo wata da ka ko mun gani wannan yana nuna babban mawaƙi ne ke wa huwa qa'imun bayna da yake cewa bi kaffaihi khayzuran rihuha abiqun bi kaffi ar wa'a fi arnayhi fi arnayhi shamu yuqda haya yuqda haya'an wa yuqda min mahabatihi fama tukullima illa hina falmatun kullima illa hina yabtasim yace bi kaffai a jikin hannayen shi guda biyu okay bi kaffihi a hannunsa khayzuran yana rike da sanda khayzuran yace sanda wanda aka yi ta daga daga daga daga gwangwala irin da ake cewa bambu ba san me sunan shi da Hausa ba kaman gamba ne haka mai tsada to irin sanda da yake kira sanda ce mai daraja yace rihuha abiqul sandan ma ƙanshi take na turaren adik sunan turare ne sanda ce ta yan gayu ta manya an mata an mata an ana shafa mata mai mai ƙanshi yace bi kafi arwa wannan sandan ana rike da ita a hannun mutum mafi kyau fi arinaihi a cikin rigarsa da wandasa su ne arinai sai ya yi ibara da arin asali shine ɗakin zaki shi yake ce ma'arin den den shi ne harin asali ya ce shaman wanda shi ma rigar abin ka kama ne ka shina saboda ƙarshe ya ce yi guba haya ana in an gan shi ana jin kunyar shi a rintsa ido ba ka iya magana a gabansa wa yi guba min mahabati kuma kana kasa magana a gaban shi saboda kwantin shi akwai mutumin da saboda mai girma ne mai daraja ne za a kasa magana a gabansa wani wani kowa ya baka iya ragawa a gaban shi ko ko kuma a baka dama ma ce ka yi magana sai mutum kawai ya kasa Allah ya ji kamar albani na san lokacin da muke zuwa mai mitin haka za a zo a faɗa mishi wata magana ko wani ra'ayi sai an gama shiryowa a kowanne suna gana a cikin su kowa fasa ce to an je kaza kai magana ana zuwa kuma da ce malam me ake ciki ne sai a nuna wani a ce wani yi magana ba sai ga mutum kawai ya zama wani babawa ba ce to wallahi dama an riga ta malam dama dai sai mutum ya faɗi na kalma takwas bai faɗi komai mai ma'ana ba ce yi maganar kamar sai ka jirgin fasaha ka ta warge to kwarjini ne ko a kai ka gaban gwamna ko gaban wani babban sarki akwai wani babban shugaban kasa da aka yi a Najeriya wanda wani ɗan siyasa wani wani ɗan jarida ya matsa mishi har yana wani artikul cewa yana da tambaya ɗari da zai wa shugaban kasa na ya dinga yin articles a kai shugaban kasar dama shi ma shukumi rannan kawai sai sa aka je aka kamo shi aka rufe mai ido aka shigo da shi gidan shugaban kasa kawai aka aje shi gashi gashi kawai ce to yi min tambayoyi da kake so shi da kanshi dan gari yake ba da labari yace sai ka saka komai da yake so kaza akwai wannan kurjin to haka kuma a a ko da ba da shi zaka yi magana wai ka tana iya dangi a gaba wani ka ce amsa ma na ce a a ga sun sai ka ji ka kasa amsa kuma wallahi ko amare ka ce haka za ta haɓar sai daga gaba ku je ku sulu wa yuba min mahabati ana kasa magana a kan shi saboda kurjininsa ya ce fa ma lima ba a iya yin magana a gabansa illa hina yamta su sai yi murmushi in ya saki fuska da sai ka samu kofar yin magana amma idan ya yi serious ko a kullacin mu haka sanda muke wanda graduate saboda kurjinin shi wallahi har na in ya taho gashi dai da rauni da alkyabba yake shigowa ya rasu wani malam muhijin Allah ya gafarta mishi mutumin mutumin Ghana yayi ambassador Ghana a Saudi Arabia ya koyi da mu a nan yake wani masanin a linguistics wala duk iskancin dalibai da irin tsanaici da shedanci da ka sani din amma idan mutum ne ya taho gashi raba'atun min rijali wala duk iskan nan kawai da suna gudawa bai wa kowa magana to haka kuma ya shigo aji bai cewa ai shi ba ruwan shi da kowa ko zai kama turancinsa yana jin turanci yana jin larabci yana jin french yana koyar da linguistics mu ya koyar da mu lexicography da wani ilimi haka na na na sautiya ba zan manta ba zan iya tana sunan custom to haka zai dinga ɗauko misalai daga yarurruka daban-daban yana yana buga zai awa biyu yana magana yadda ka san yana cikin makabarta ba za ka ji motsin kowa ba saboda kwartinin shi ko ba wanda yake iya mai tambaya ko ba a gane ba wallahi sai dai ya fita ku yi group discussion yana da kwarjini da kuma yana jin tsoron shi ko bai bai bai fada bai komai amma dai Allah ya mishi haibar kuma wanda suka san shi sun ce daga cikin sirrin haibar shi shine mutum ne mai yawan tilawa a Qur'ani ko yaushe in yana office din shi bai da aiki zaka je ka kana shi akan Qur'ani cikin tilawa yake dan mahaddaci ne ko yaushe sai wannan ya sa mai kwarjini malam zafar mahmud adam shi ma ce rai da wani kujin shi ma na ga yana da alaka da qur'ani da yake shi hatta manyan mutane yana musu wannan farji to to in kana so ka samu kwarjini ko to ka riƙe Allah zaka ga Allah zai zai zai samu da su dinga zuwa ka baka buƙatar wani asiri ko wani rufa'ido ko wani dabo ko wani tsaki kawai ka riƙe Allah Allah zai samu kwarjini فقال عبد العزيز لو كنت قلت هذا laqad kunta faragta fa amara lahu bi wasfi yace in iya wannan ba ka fara to ya isa iya wannan waka da ka fara ta isa sai yasa aka bashi kyautan wasfai shine wato awu biyu aka ninka mai irin abin da aka saba ba da kyauta na sarakuna sai an ninka mai kuma kyautar da suke dama za a baka rakumi ne da laftu a kansa na kayayyakin da ya kamata a haɗa souvenirs sarakuna ne amma shi sai aka haɗa mai sai aka ninka mai قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا روح بن عباده قال اخبرنا ابن جريج قال قال عمر بن عبد العزيز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستحي فهو كافر wannan ma isnadi ne wanda yake akwai kitai a cikin sa gashi nan karara kana gani da ibn turay kuma mudallisi sanallan yasra as-sama sanan umar ibn aziz tabi'i ne da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da sana abu abdullahi al-arabi qala qala ba'd al-arab wani mawaƙin larabawa yana yin waka yana cewa inni la asturu ma ma dhul aqli sakiru min hajatin wa umitu sirra kitmana yace ni ina koya abinda duk mai hankali yake koyi shi min hajati wata bukata ta yunwa fatara damuwa mai hankali bai zuwa ya dinga bayyana matsalolinsu ya daga cikin wautan mutane da ta bayyana yanzu ko mutum ko zazzaɓi yake sai ka ga ya facebook kawai ya yi salfi haka ga hannun shi na an sa mishi kanula ko ina ina zazzaɓi jama'a mun an sai ka rasa wani irin tunani ke damun mutane dama ko wasu aka ga har gaba masu hankali ko masu ilimi ko dattawa kowa wasu ya ina cikin wata damuwa ina cikin talauci ina cikin yunwa kowa wai sai ya ji ya fara a duk duniya sai an ji shi to wannan bai daga cikin aikin dul al'ali min hajjati yace wa umitu sirra kitmana kai ina iya kashe sirri ma saboda koyewa saboda tsamin koyi sirri har ma na manta da shi shine na kashe sirri na kasar sirrin wani abu to saboda koyewa ba na faɗa har ma na manta wa hajati duna ukhra qad samihtu biha yace kuma nakan bar wata bukata ta kuma bayan wata in an bani dama a biya min wata bukata ta sai na bar ɗaya wato in na ga zan samu wani abu kuma a bayan shi nake samun wani ma sai na hakura da wannan guda ɗaya yace ja'altu ba lillati akhfaytu unwana wannan da na bayyana to ita za ta ba da alama wadda na koyi shi wanda yake yi min alkhairi in mai tunani ne zai gane ina da sauran bukata mana idan mutum ya kawo maka bukata daya idan kai mai hankali ya kamata ka tare to kowa yake yana da wata ba sai ya faɗa ba yace inni ka anni ara man la haya alahu wala amanata wasal qaumi uryana yace duk mutumin da bai da kunya da mutumin da bai da amana ni ina ganin shi kamar yanzu tsakiyar majalisun nan ne kawai kwafa kaya haka zindir da ba shi ta haihuwa uwar shi ya za ka gan shi na ruwan fatsafi kaya ya tafa da alaihima mun warar aljanna Allah shi kuka yace ni a wuri na to mutumin da bai da sirri mutumin da bai da kunya bai da amana to kaman wasal qaul uriyana kaman tambari yake a cikin a cikin mutane me za a fara tunani mahaukaci an mishi asiri an mai jifa yayi gabo komin abin nan ɗinsa na rashin hankalinsa ba zai wani wa da sani muhammad bin hussein قال أخبرنا جابر بن عون قال أخبرنا عفان ابن زبير الثاني يرفع الحديث إلى كعب ولا إسناد شمال يروي صور عثمان بن زبير قال لم يكن الحياء في رجل قط فتمعه النار أبدا دمت لك الكنيا wuta ma ba ta faɗayin shi ba ta sare za ta ci wannan jahannama ba ruwan ta ci ta haƙura da shi wa da sani muhammad qala da sana abu ishaqa abdari qala farana abu ubayd naji qala sami'tu al-hasan yaqul al-haya' wa takarrum kunya da karanci khaslatan min khisal al-khayr halaye ne guda biyu na mutanen kirki lam yakuna fi abdin ba a samun mutum da kunya da karanci illa rafa'ahu Allah bihim fati sai Allah ya daga darajar shi da waɗannan guda biyu wa da sani Muhammad qala akhbarana Sudayy fadl ibn Dukay qala akhbarana al-Hasan ibn Salih an ba'd asabi qala qala Sa'id ibn Jubayr ra'aytu rajulan yasna'u shay'an yukrahu fa qila lahu ala ala nahaytahu qala istahaytu ce na ga wani mutum yana yin wani abu mara kyau sai aka ce me yasa baka hana shi cewa la kunya shi ne saboda kunya ya kasa ma hana yin wani da ya gan shi rai wani abu mummuna matsallaka zuwa almuntaka min makarim al-akhlaqi wa ma'aliha wa mahmud qara'iha na al-imam Abubakar al-Kharaiti wanda as-Silafi ya rere ko zamu tashi inda yake cewa daga babi da yace babu min babil wafa'i bil wa'd wa karahiyati bil khulf bihi bayani akan cika alƙawari da kuma kyamar karya alƙawari qala hadathana abdullah ابن أبي سالم قال أخبرنا محمد بن أبي طالب وبشار ابن موسى قال أخبرنا هشيم ابن العوام ابن الحوشب آه، أخبرنا هشيم قال أخبرنا العوام ابن حوشب اللهب ابن الخندق قال كان عوف بن النعمان الشيباني يقول في الجاهلية عوف بن النعمان الش- الشيباني وني آه، مخضرمي ya ce li'an amuta a ƙasha in mutu da kishi a habbu ilayya li'an amuta mikhlafan limau'idati gara mun akan na mutu ina mai saba alkawari yi alkawarin zai yi kaza ko zai baka aure ko bashi ko ciniki ko mitin ko wani abu ya ce in saba ce wallah gara na mutu da kishi ya daga cikin halayen larabawa na kirkitin a jami'a wadda sana abu ja'far ibn al-munani قال أخبرنا شباب بن الصوار قال أخبرنا يوسف بن الخطاب المديني عن عبادة بن عبد عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زال يتي ثلاث في المنافق هل يكون منافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أنا يقول يسن شكو حديث الإسلامي عنه إلى تشكين أربعون حديثا قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال اخبرنا عاصم عن ابن عمر آه، ابن عمر ابن علي المقدمي قال حدثني ابي عن سفيان بن حسين قال سمعت اياس بن معاويه يقول لان يكون في فئال الرجل فضل عن قوله اسامو متم واتو akwai ah, ƙarin ah, wato aikinsa ya fi zancensa yawa ajmalu min an yakuna fi qawli fadlun afili da ya fiye masa fiye da maganarsa ta aikinsa yawa wato ka zama abin da kake aikatawa ya fi yawa fiye da abin da kake faɗa ya fi maka alkhairi fiye da surutun kai ka aikin gara aikinka ya fi surutun ka Eh, kare da aka ce ana biki a gidanku ya ce mene gani a ƙasa wa da sana sa'id bin hasan al-askari qala da sana muhammad bin ja'far bin hafsin qala da sana sawwab ibn abdullah al-qadi عن عبد الملك بن قريب الأصلي مالك عبد الملك آه، ابن قريب الأصلي babban malamin nan mun yi tarihi sa a cikin nahu ko al-asma'i ah, ah, wanda ya rasu shekara ta ɗari ne da da goma sha ne qala yake ci da ashirin da biyu qala kuntu inda abi amr bin al-ala ina tare da malam abu amr ibn al-ala wanda sunan shi babban ibn ammar a cikin malamin kira'a din faja'ahu amr bin ubayy akwai amru ibn ubayd at-tamimi wani shehin mu'tazila ne babban dan bid'a ne ya rasu a shekara ta 144 akwai wancan da na ambata shekara haihuwar sa ko eh asmani asmani shekara mutuwar sa 216 kake gashi ma ya rubuta shi na to wannan wannan dan dan bid'a amru dan ubayd daga cikin manyan malaman mutazila sai zo kuma wannan malamin yake cewa ya aba amr Allah ya khluqu al-mi'at wai Allah yana kare alƙawari ne kala la ci a kala fa idza wa'ada ala amalin thawaban anjaza to me yasa idan Allah yayi alƙawarin an yi aikin alkhairi zai bada lada sai ya bayar قال نعم شي قري هكا الله يقول قال واذا وعد على عمل عقابا انجزه to idan aka yi laifi fa yace zai hukuba Allah yana zartar da hukuncin qala innal wa'ada indal arab ghairu ba'id abun larabawa akwai bambanci tsakanin alƙawarin abin kwarai da alƙawarin wato horo in kai kaza na kirki za a kyauta maka in kai kaza na laifi za a hukunta ka wannan alkawarin na hukunta mele abun larabawa daban yake tun a lafazinsa shi ne alwa'i daban yake da alwa'ad hakanan kuma daban suke wajen zartarwa ya ce innal wa'ada indal arabi ghairul wa'id innal araba la ta'uddu khulfan an yaqida bisharri fala an ta'ida bisharri fala tafidi larabawa ba sa ganin shawari saba alkawari kai alkawarin za ka yi wani azaba za ka ci mutuncin sa kai alƙawarin sai ka rama rashin mutuncin da ya maka kuma sai ka zo ka cika alƙawarin mutum ba kai alƙawari bane wannan abun su takarma ce inna ma khulfu su abun saba alƙawari inda mu abun larabawa an ta ida bil khairi fa la ta bi kai alƙawarin alheri kamar yanka alƙawarin su jaraba za ka musu kyauta matarka in ta gama hada za ka mata kyauta ɗalibanka za ka musu kaza al'ummarka da za su zaɓe ka in sun zaɓe ka za ka yi kaza ka ƙi wannan shi ne saba alƙawari ya ce amma sabi ta ƙaunar sha'ir baka ji mawaƙi na cewa ba wala yarhabu wala yarhabu ولا يرحبه الأمن والجار سولتي ولا أختتي من سطوة المتهند وإني إذا أودعته ووعدته ليكذب إيعادي ويسلق موعدي يتي ولا يرحبه الأمن والجار سولتي يتي ني da kadin da kuma makwabci to yarhamukallah to ba sa samu wato su shiga gona ta aiki wala uktati da kuma ɗan ƙaramar ƙanwata min satsuwatin mutahanniki ba sa tsira daga kaifin takobina ni ba ruwa na mutum ko na kusa da ne ne mun zan mushi sai ce wa'in ni idza au attu wa wa attu yace amma fa in na musu alƙawarin ya shine au attu ila alwa'id wa wa attu ko na musu alƙawarin kirki da yakribu i'adi to alƙawari na wancan mummunan cewa wallahi in sun rashin mutunci sai na rama to ba na nakan kuskure shi da ke cikawa wai ya sadu kuma wuɗi amma alƙawari na na kirki to ba na karyawa ko ka ji ina masifa to ba dole na aiwatar da masifa ba wa da sana yamut ibn al-muzarri kaji sunan wani yamut sunan shi kenan asalin sunan shi an ce abin da asalin sunan shi Muhammad sai wannan sunan kuma ya kalabace shi Abubakar ya mutu ibn al-Musarri abin da ne ga Jahid dan kanwar Jahid ne Abu Usman nan ya rasu shekara ta 304 mawaki ne malamin adab malamin hadisi to shi ne yake cewa akhbarana Abbas ibn al-Fard ar-Riyashi qala hadathana al-Asmu'i Abu Mu'adh ibn al-Ala qala Mu'adh ibn al-Ala almadini abu hassan yake cewa sa'ala rajulun aba amr bin al-ala hajatan fa wa'ada wani mutum ya roki abu amr wata bukata sai mashi alƙawarin zai masa kuma innal hajata ta'azzarat ala abi amr kuma sai ya kasa cika kai ma wani yaro mara alƙawarin zaka biya mashi kudin makaranta zaka biya kudin sadaki zaka bashi scholarship zaka samu mashi aiki kai wa mutanen constituency ɗinka alƙawari abda kansila ta ɗauka alƙawura ba cikawa to ya abun yake ne falakiyahu rajul ba'da dalika sai suka gamu da mutum fa qala lahu ya aba amr wa attani wa adad falam tunjis dan kai da Allah ta balan kai alƙawari baka ci gaba fa qala abu amr faman aula bil gham yace to ni da kai wa ya kuka mata ya ji haushi ya ji bakin ciki me haka na bakin ciki fa qala sai mutumin yace ana ainihin kuka mata na ji bakin ciki ba shakka mutumin da kuma shi alƙawari yana sa an gama strike ɗin nan za a koma yajin aiki ko kame alƙawar za ka ga mai kuɗin makaranta ko sai ka kibiya za za ka kasa ya ci gaba da irin wannan abin da aka wani cikin Allah ya tsinewa a su ba su tashi dawa ba sai dai lokacin da suka san bai gami kuɗin makaranta ba yake to kaga an hana tsine ba azu su mago bakin ko wani kace Allah ya tsinewa wani ko wani duk bakin to kaga zai ji haushi ya ji damuwa amma sai shi abu amrin ya ce mashi ai ba kai bane ya fi kamata ka damu ya ce bal ana ni da ne alkawarin bincika ba ni ya kamata na fa qala rajul wa kaifa zalika aslahaka Allah shi Allah gamta mala ya raka cewa qala li anni wa'adtuka wa'adan fa ubta bi farahi na maka alkawari ka tafi kana farin ciki bi farahi wa'ad wa ubtu ana bi hammil injali ni kuma na tafi da damuwar ya za a yi da cika alkawarin fa bitta lailataka farihan masruran ka kwana cikin farin ciki da annashuwa saboda an maka alƙawari yanzu kawai ne kira kai ce kai maza ka je kai fasfo insha Allah bana da kai za a aikin haji kaga za ku da farin ciki sai a zo kuma alhalai su fara tashi kuma ka ji shuru ba wani labari baka ji alati ba baka ji an kira ka ba kaga za ka shiga bakin ciki ko shi kuma yana sanya ta damuwa wa bittu lailati mufakkiran mahmuman ni kuma na kwana cikin tunani da damuwa thumma aqal qadar an bulugil iradati sannan kaddara kuma ta ta kattange ni daga kaiwa ga manufar falakita ni mudillan ka gamu da ni kana ainihin sakin fuska walakituka mutahashiman ni kuma na gamu da kai cikin kunya da ainihin wato ƙoƙarin ɓuya da aka wanda ya alƙawari bai cika ba cike cikin damuwa fiye da wanda aka ba alƙawarin ba cika wa an shaidani abu ja'far muhammad ibn ali bin adawi min al-qawi yace taman tayammamtu ma arjuhu min husni wa'adikum fa kuntu kaman yarju manan al-falaki yace taman lay tayammamtu ma arjuhu min husni wa'adikum nayi fata da burin abinda na sa rai na kyakkyawan ainihin wato a alƙawarin hukuntu kamar yarju mananan faraki sai ya zama kamar mutumin da yake fatan ya kama a alfarkar wannan barewa mai gudun sai zama ina cikin muri cewa alasa a samu ya ce habauniya lam aska habauniya lam aska hilin urfa minkum amma kuntum ahlan bi sirqil mawa'id yace ai a tunani na da abin da nake fata lam asta'hil al urfa minkum ban kai cancantar wato in yi tunanin wata al'ada aka san haka daga gare ku amma kuntum ahlan bi sirqil mawa'id ashe kai ban kasance wanda ya cancanta ya cika alƙawarin ya shi alƙawarin da kamar zai zama alƙawari ne mai wahala samuwa wa shaidan al-hasan ibn ali al-mukharrami al-mukharrimi yace la ahzanu min zaibatin bil jarr muqarma muqar muqarqabatin sadi wa qad nahat bi bi mabsamiha wadihun dayyirun wa fi khaddiha daw'u narin yaqid وأحسن منها على حسنها تقاضي الفتى نفسه ما وعد يتي لأحسن من غيبة بالجرد يتي والله باب أبن يكي كم ذبية بريوة بالجرد wadda take a cikin sararin daji a sake mukarkatun wadda take ƙosasshiya sadiyuha qadnahat noruwanta hanzata ta cika bi mabsamiha wadihun nayiru da ko abin nan wato goshinta ya fito fili yana haske wa fi khaddiha daw'u narin yaqin kuma a kumatinta akwai hasken wuta da yake fesowa yana kinaya ne da kyakkyawar mace a wannan wajen yace wa ahsanu minha ala husniha wannan kyakkyawar mace da aka ambata kyakkyawa ne kananan shekaru ko take da yanci take da kyakkyawan kirji da kyakkyawan fuska ce amma abin da yafi kyakkyawar da wannan kyan nata shine taqadil fata nafsahu ma wa mutum ya dinga tuna wa kansa cewa wajibi ne ya cika alƙawarin da ya dauka tuna wa kanka alƙawarin da ka dauka dole ka cika shine ma abu mafi kyau fiye da ka samu kyakkyawar mutuba irin wacce ce an shida ne abul fadli da arraba'i da abi kabusa alhimyari an yahya ibn khalid bin al-basit yace ra'aytu yahya atamma Allah ni'matahu alayhi ya'ti alladhi lam ya'tihi ahad yansa alladhi kana min ma'rufihi abada ila ar-rijali wa la yansa alladhi ya'id wannan yahya barbaki ne ake bawa mun tana shi mun taba karatu akan shi ɗaya daga cikin alu barmak yahya albarmaki wani kaka daga cikin kakannin wasu larabawa ko kuma bayan larabawa bayan barin abbas wani suka shahar da kyauta ya ce ra'aitu ya haya ka ga ya haya a tamman lahu da ibata mu alaihi Allah ya cika mashi ni'ima ya atin ladhi lam ya atin ladhi lam ya atihi ah daga cikin ni'ima da Allah ya cika masa yana tuna abinda ba kowa ke tuna ba kuma da wata dabi'a wanda ba kowa ke ita ba yansallabi kana min ma'rufihi abada duk abin da ya aikata na kirki to yana mantawa kaga akasin mutane mutane ba sa manta kirkin da suka yi kullun suna gorantawa suna bada labari ba ni na kwato shi da aka kama shi ba ba ni na daukar mishi lauya ba ba mu muka tsaya mishi muka mishi agent a kasa a raka ba ba ni ya biya mishi bashi ba ni sai da kafanin uwarsa ba ba ni ba uban shi a gidan iyayen mu ya zauna zuwa su garin nan ba a ɗaki na bai su kwatin sallah ake jami'a ya bar kaza bara ni na je na roƙa aka yafe mishi kariyo ba da ya kasa kullum tunani kenan uwar shi ba ta da lafiya na biya mata kudin asibiti ta mutu ni na biya kudin ambulance aka kauta tun daga gari kaza duk wannan mutane ba sa manta shi shi ko yana manta duk abin alkhairi ila rijali wala yansal ladhi yahib amma yi maka alƙawarin zai maka abin kirki to wannan baya manta mu kuma galibi shi muke mantawa alƙawari nawa kai ka manta kawai kanka wannan hisabi to ka dinga tuna alƙawarin da kai na alkhairi ka daina tuna alkhairin da ka riga kai kamar da musu ne yake cewa kar ka damu da aikin alkhairin da kai Allah ba zai cuce ka ba mala'iku ba su ce ka ba ba kaman bankuna ne namu nan Najeriya wanda kullun kana ta duba balance ka ta lissafi kaga ko sun kwashe ba kuɗi ko da su da service providers da wane ne da wane ne to ba irin su bane Allah babu zalunci a cikin shi baya daukar percentage baya cire VAT baya faɗa komai قال حدثنا عباس الدوري قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبزة قال كان داود عليه السلام يقول لا تئدن أخاك شيئا لا تنجزه له kada kai ma dan uwanka musulmi a kawarin abin da ka san ba za ka yi cikawa fa inna zalika yuriku bainaka wa bainahu adawata yace saboda haka yana jawo gaba tsakaninka da tsakaninka da abu da dan uwanka kai wallahi hatta yara kaga har yara kana malamin islamiyya ko kai ne kafin su ko kudin su ko ba su ka dinga musu alƙawara ba ka san ba ka cika dan za su fara tare ce ai abin ba ya cika alƙawari ce ai wallahi kaga kun ga malamin malamin wannan ce ai shi matsalar shi zai tambaye ka ansa an ka faɗa zai ce zai baka abu ko ba zai baka to daga nan sun sun jarraha kake sun jarraha ko neman aure suka ga gani wani abu da za su ce ba ku dulwa ku gyara da shi malamin islamiyya ne duk abin da ya faɗa zai cika shi ke nan gaban majini Allah shi kyau ya ce wa da sana muhammad ibn yazid al-barri qala qala al-asma'i asma'i ke cewa wasafa arabiyyu qauman fa qala wani ba kauye ya siffanta wasu mutane sai ce ulaika qaumun addabatuhum al-hikmatu hikima ta horar da su wa ahkamatuhum at-tajarib experience ya gogar da su walam tagrurhu salamatu al-matwiyatu al-halakati zaman lafiya na yau da kullum bai sa sun shagara su ɗauka babu matsala a nan gaba ba wara hala an kuma taswifi saufa ta rabu da su zai yi zai yi zai allazi qada'a nasu bihi masafata ajali wanda saufa da ita mutane suke cinye ajalin su mun yi wannan katin lasu ko a cikin zadul ma'ad daga cikin fiqhun da ibnu qayyim ke fitar mana a cikin hadisin suka abu cewa in ka samu dama aikata alkhairi karka ce bari in bari sai nan gaba zan yi zan yi zan yi zan yi zan yi sai a shekarar kaza ba da wannan su biyan da shi muke dinga wata shawara tun bayan mutum ala albani ya wuce da wata uku akan karatu na tasmi'i ne kamata mu yi a makarantar mu wallahi ba mu yi shi ba gashi shekara takwas yanzu har mun zana da tafan cewa za a yi kaza za a yi kaza kullum muna zamu lillahi wannan nake cewa shi kaga da a ce muna yi ko da su ne a shekara da yanzu majalisi takwas ko su ne a shekara to da dai mun ga kobari kawai da muka ba muka fara saboda in kana cewa zan yi zan yi zan yi ba za ka ankara ba har lokaci zai kure maka Allah ya tsare yace a a faqalat alsinatuhum faqalat alsinatuhum bil wa'd sai harcin sai faɗa alƙawari wambazatat aydihu aydihim bil injad sai hannunsu ya cika wa asamul maqar asamul maqar magana ta zama mai kyau wa shaffa'uhu bil fi'al kuma suka gwama magana da aiki za mu surara wa kana yuqalu afatul muru'ati khulful wa'di صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله